أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta IKS wato Islam alkitabu wa sunna muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan muna isar da wato gaisuwar mu zuwa gare ku da Allah ya sake hada mu da ku a cikin wannan darasi namu mai albarka darasi da muka sanya mata ke aljam'u bainan nusus yadda ake hada nassoshi domin fahimtar su wato fahimta ingantatta ba tare da an karkace ba wannan shine insha Allahu ta'ala darasinmu na goma sha ɗaya a cikin littattafai guda biyu da muke aiki da su littafi na farko daf'u'i hamil ittirabi an ayatul kitab na ash-shaykh al-allama al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti littafi na biyu as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha na ash-shaykh muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi kuma muna ƙara waɗansu bayanai da ba su zo cikinsu ba idan munasaba ta zo an gane ko ba don kuma mun fi waɗannan malaman ilimi ba saboda a'a a cika fa'ida ta haɗe kowa da kowa to insha Allahu ta'ala za mu tashi ne wato a cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam yake cewa a cikin littafi wato mas'ala ta 21 a ƙarƙashin aya ta 118 a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ce qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinuna Allah ce hakika mun bayyana ayoyi ga mutane masu sakankancewa inji malaman zaure ko kuma mutane masu yaqini masu gaskatawa cikakkar gaskatawa malam yace hadhihi al-ayatu wannan aya tadullu bi zahiriha tana nunawa a zahirinta cewa ala annal bayan cewa shi bayanin ayoyi khasun bil muqinina ya keɓanta ne ga mutane da suke sukankan cewa wa qad ja'at ayatun ukhar waɗansu ayoyi sun zo tadullu ala annal bayan waɗanda suke nuna cewa shi bayanin nan amul li jami'in nas ya haɗe mutane gaba ɗaya ka qaulihi ta'ala kamar fatsar Allah kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun kamar haka ne Allah yake bayyana ayoyin shi ga mutane don saboda yattaquna su ji tsoron Allah hadha bayanul linnas shi alqur'ani bayani ne ga mutane gaba daya to kinan an ce mutane gaba daya nan ko an ce mutane masu sakankancewa masu sakankancewa kuma ba su kadai ne mutane ba bal ma fi yawancin mutanen ba su sakankance ba to ya za a yi malamai suke cewa malam ya ce wa wajhul jam'i yadda za a yi a haɗa waɗannan ayoyin annal bayana amul li jami'il khalqi shi bayani ya haɗe kowa da kowa dukkan wato abin da mutane kenan ko kuma mu ce mutane da aljannu illa annahu lamma kana lintifa'u bihi sai dai da ya kasance amfanuwa da wannan nassoshin khassan bil muttaqina ya keɓanta ne ga masu jin tsoron Allah khussa fi hadhihi al-ayati bihim sai aka kebance su da su to nan da malai ce almuttaqina bai ce almuqinina ba dan masu masu takawa su ne masu sakankancewa dan kakkace malam yayi kuskure li anna ma la naf'a fihi domin abinda baya da amfani kal adami kaman ma babu shi idan aka sai abu don a yi wani aiki da shi bai yi wannan aikin ba ko aka kawo mutum don wani aikin bai yi wani aikin ba sai ya zamanto ma babu kamar ma tamkar babu shi ko kuma ma rashin shi ma ya fi amfani don an dogara da shi amma ba amfana da shi ba wa nadhiruha tamkar irin wannan aya qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna ma anta munziru man yakhshaha kenan kai annabi sallallahu alaihi wa sallam kana gargadin wanda ke jin tsoron ita alkiyama ne wato a cikin suratul nazi'at aya ta 45 wa qawluhu da fadar Allah inna ma tunziru man ittaba'a dhikr kana gargadin wanda ya bi wato azzikra shine wato azzikra alqur'ani don Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma a cikin fussilat yace innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz kina alqur'ani ake nufi wannan aya tana cikin suratu yasin aya ta 11 yace inna ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib ma'a annahu munzirun lil aswad wal ahmar tare da cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gargadi ne ga fara bakaken mutane da farare kina an turo shi ga dukkan mutane gaba daya wa inna ma khassal inzara Allah ya keɓance gargadi bi man yakhsha ga wanda yake tsoro wa man yattabi'u dhikra da wanda zai bi azzikra wato shine alqur'ani tunatarwa kenan li'annahu muntafa'u bihi domin shine yake amfanuwa da shi to wannan shine abin da malam ya ce kenan zaka ga alqur'ani mafi yawanci zai zo wani lokaci ya keɓance gargadi ga waɗansu mutane ko bushara ga waɗansu mutane a'a ita bushara ta ba ta tsaya ga masu imani ba ana bushara ga mumini da aljanna ana bushara ga kafiri da ya shiga musulunci ya samu aljanna ya samu garabasa haka ana gargadi ga kafiri da wuta da azabar Allah kuma ana gargadi ga mumini ya dage akan abin da yake kuma ya ƙara akan ayyuka na alkhairi kuma kada ya sakaci da abin da zai kai shiga shiga wutar jahannama ya sa shi ya ridda yana da kyau mu fahimci wannan waɗansu kuma daga cikin malamai sun faɗi cewa a'a waɗannan ayoyin ba wai an kawo almuki wato liƙaumin yuki nuna ba kawai su ɗaya ake nufi a'a an shafe ne kina akwai abin da malaman balaga suke kira al-ihtibak al-ihtibak daga al-hubuk ne al-hubuk shine saƙa to idan aka sake abu wani zai shiga cikin wani ba a ganin shi kenan qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinuna wa liqaumin la yuqinuna amma saboda ikhtisari sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo liƙaumin yuƙinuna wannan ihtibakin kuma yana da yawa a cikin alkur'ani zaka ga an kawo abu biyu sai a kawo kishiyar ɗaya ba a kawo kishiyar ɗaya ba to shine malaman balaga suke kira al-ihtibak shi yasa girgije kamar yana shiga cikin juna kamar saka shi yasa Allah kira sama was sama'i zatil hubuk waɗansu kuma malamai suka ce a'a idan aka kalle ta za a ga kamar akwai saka a gare ta masu bincike a na zamani wallahu ta'ala a'lam da haka al-ihtibak abu ne mai muhimmanci ina ba da shawara ga ɗalibin ilimi wanda yake son ya san tafsiri da ulumul qur'an ya san mustalahat na ulama akwai littafi mai muhimmanci a cikin wannan ana kiransa mafatihut tafsir na ustaz Dr. Ahmad Sa'ad Al-Khatib yayi bayanin duk wani mustalah gurgudun hali ba duka gaba ɗaya ba don ilimi yana da faɗi zaka iya samun su a can cikin wannan littafi kafin na je aya ta gaba zan ba da misalin al-ihtibak wato a cikin wato abin nan suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka ko ya nuface ka da wata cuta fala kashifa lahu illa hu babu wanda zai iya yayi maka wannan cuta in ba Allah ba kina aqida ce dole ka koma ma Allah subhanahu ta'ala kamar yadda kafirai su kima ma Allah a cikin tsanani haka ne mumini bai dace ya koma wajen wani ba in ba wajen Allah ba amma sai aka juyar da abin su kafirai cikin tsanani su koma ma Allah cikin halin sauki su koma ma gumakansu shi kuma muminne cikin sauki yana tare da Allah cikin tsanani sai shi koma wani Allah abin ya zama to abin muni dole na sai an gyara aqida to sai malamai suka ce to na an ce wa in yamsaska Allahu bi durrin sai an ka kawo ad-durru sai an ka ce kuma wa in yamsaska bi khairin to kaga ad-durru kishiyarsa shine an-naf'u shi kuma al-khairu kishiyar shi ash-sharru to amma sai aka kawo dur don ka kaddara mishi annaf'u shi ko an ka kawo alkhairu don ka kaddara mishi asharru in kaga dama wannan shi ne abinda malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam yan uwa musulmi ayar mu ta gaba za ta zo ne a cikin littafin as'ilatul qur'anil karimi wa ajwabtuha domin ita ce take da tsari a jerin ayoyi kenan zamu bar wancan littafin mu kuma cikin wannan mas'ala ce ta 28 wato a ƙarƙashin aya ta 126 a suratul baqara malam ya ce in ƙila idan aka ce kaifa ƙala huna me yasa Allah ce a nan cikin wato wannan wurin rabbi ji alhaza baladan aminan Allah ka sanya wannan gari ya zamanto baladan haza wannan ya zamanto baladan gari amina amintacce addu'a ce ta annabi Ibrahim wa qala fi surati Ibrahim salawatullahi alaihi a cikin surati Ibrahim sai Allah ya faɗi yadda annabi Ibrahim ya addu'a ya ce rabbi ji'al hadha albalada aminan Allah ka sanya wannan gari ya zamanto amintacce to can an kawo shi babu alif wallam kenan man sha'ul abin nan al-tashabuh inda rikicin yake ko man sha'ul iskal nakira da ma'arifa domin an kawo abu nakira yana nuna cewa ba a san shi ba ko ba a tantance shi ba amma an ka kawo abu ma'arifa kina an tantance shi to kaga baladan yana iya ɗauka ko wani gari ko wani bagiri ko wani wuri duk da ke kalima ta balad malamai sun yi sabani wasu suka ce gari take nufi wadansu suka ce a'a duk wato duk ƙasa ana kiranta gari ko da wurin noma ne wadansu suka ce a'a in ka ji an kira wurin noma gari akwai abin nan gari tare da shi wannan sabani ne na malamai domin Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi kaga nan balad ya ce gari amma alhali ba gari ake nufi ba wurin noma sai suka ce a'a akwai gari kusa gare shi a wadansu malamai wadansu malamai suka ce a'a kawai ba a ce wani gari na kusa da shi ba ina fata an fahimce ni kenan masu noma ake nufi ba suna kusa ba an gane ko qulna fi da'wati al-ula kana makanan qafran an gane ko wato kenan da ya ce rabbi ji'al hadha baladan aminan a cikin suratul baqara lokacin da annabi ibrahim ya zo makka tana matsayin fili fallau an gane ko shine qafran wato fili fallau daji kenan fa talaba minhu sai ya roki Allah an yaj'alahu baladan wato ya sanya shi gari wa aminin kuma amintacce ba wai gari ba wa fi da'wati thaniya amma a cikin addu'a ta biyu kana baladan ghaira amin ya kasance gari ne ba mai aminci ba fa'arrafahu sai ya maida shi ma'arifa wa talaba lahu al-amn sannan kuma ya neman mishi wato aminci kenan can ya roki a maida wurin ya zamanto gari amintacce to sai ya zamanto gari amma bai kasance amintacce ba daga baya da yazo sai ya saki roƙon a maida shi amintacce kenan yanzu addu'arsa ta biyu tana da alaka ne da kasancewa shi amintacce an gane ko yace auka na baladan aminan a'a ko ko waɗansu malamai sun ce kenan yana gari ne amintacce fatalaba lahu thabat al-amn wa dawamihi sai ya nemi wato Allah ya ƙara tabbatarwa domin ana addu'a Allah ya bada abu ko Allah ya tabbatar da abu kinan ya roki Allah ya ƙara tabbatar da wannan wa kaunu hadhihi sura wannan sura kasancewa ta madaniya wato tana ta Madina ita suratul baqara wa suratu ibrahim makkiya suratu ibrahim kuma ta sabka a makka la yunafi hadha domin wannan bai kore wannan domin a ka'ida ya kamata a ce a cikin sura makiya aka kawo na kira an ka ce haza baladan aminin tunda surorin makka su suka fara sabka sannan suratun suratul cikin surori na madina sai a ce hazal balada aminan sai mallan yace a wannan babu matsala li annal waqi'a min ibrahim sallallahu alaihi wato abin da ya faru ga annabi ibrahima wato bi lughatihi ala tartib alladhi kunna kina yazo a tsarin yaren shi ne domin qur'ani ya hakaito abin da annabi ibrahima yace wal ikhbaru anhu fil qur'an abinda Qur'ani ya bada labari ala ghairi zalika tartib kenan shi Qur'ani ya sabka da nashi tsari kenan ba dole bane ya jero yadda rayuwar Annabi Ibrahim ta kasance aw annal makkiyya minhu ko ko cewa wanda ya sabka Makka daga cikin shi ma nazala qabla al-hijra shine abin da ya sabka kafin hijira fa yakunu al-madaniyu mutaakhiran anhu sai ya zamanto a'a shi madani ya zamanto yayi jinkiri daga gare shi wa minhu ma nazala ba'da fathu makka akwai wanda ya sabka bayan fathu makka fayakunu mutaakhiran anil madani sai zaman to mutaakhirina daga madani ina fata an fahimci ni kinan idan aka ce duk abin da ya sabka ma nazala qabla al-hijra duk abin da ya sabka kafin hijira wasu dauke shi shine makki abin da ya sabka bayan hijira shine madani wasu sun ce a'a wanda ya sabka makka shine an makki wanda ya sabka madina shine an madani kinan sun hankalta ma wuri an gane ko duk da yake malamai sun tafi cewa a'a ba dole bane sai ka zaɓi wannan ka zaɓi wannan ka yi kokari ka tantance wurin da aya ta sabka sannan ka yi hukunci kuma kana iya gane lokacin da ta sabka duka sai ka haɗa ka fitar da hukunci wannan bai cin karo da wancan an gane ko falima qultum inna surata ibrahim alaihi salam min al-makki alladhi nazala qabla al-hijra me yasa kuka ce sura ta ibrahima ita ce ta sabka wato qabla al-hijra kafin hijira kina in ta zamanto ta sauka kafin hijira makkiya ce wannan babu wani matsala a cikin ashan kai almuhimmu duk inda ta kai ta kawo nan an bada labarin annabi ibrahim ya roƙa kafin ya zangari nan kuma an bada labarin ya roƙa bayan ya zangari ko da daga bayan aka bada labarin tun da bada labari ne ba haka abin ya faru ba babu wata matsala don qur'ani yana iya bada labarin waɗansu al'ummomi sannan ya ce wasu sun gabace su kaga da qur'ani ya bada labarin annabi ibrahima a cikin suratul anbiya an gane ko walqad atina ibrahima rushdahu min qablu kenan min qablu an bashi tun gabani tun gabani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma da aka zo ga annabi Nuhu sai an ka ce wa Nuhan idna da min qablu kaga Nuhu ya roki Allah min qablu kafin annabi Ibrahima shi ya sama a cikin suratul an'am ya maimaita irin wannan yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu nuhu mun mun shiryar da shi kafin waɗannan so kenan sai ka gane cewa wani lokacin qur'ani zai kalli zamanin su sun zo jere shi yasa sai kaga ya kawo wane ya zo bayan wane wani lokacin in ya ga dama sai ya kawo su a'a ya gabatar da ma wanda ya gabata saboda kawai yana kallon ɗaukar wani wa'azi ko ko wata munasaba wadda malaman ilimin balaga ta alkur'ani su suke nuna me yasa aka gabatar da kaza akan kaza ko kalima kaza akan kaza ko kissa kaza akan kaza wallahu ta'ala a'lam to anan kafin mu je gaba akwai matsaloli masu muhimmanci saboda mun ce ana karawa ne don su abubuwa suke da muhimmanci na farko shine duk inda ka ji alkur'ani ya kawo wani musulmi ya yi addu'a ko wani annabi ko ma kafiri an gane ko to abinda za ka nema shine ka san shin an karɓi wannan addu'ar ko ba a karɓa ba kaga nan ya nuna annabi ibrahim ya addu'a shin Allah ya karɓa ko bai karɓa ba sannan kuma ba addu'a guda ce annabi ibrahim ya anan ba ya ce rabbi ij'al hadha wato hadha baladan aminan yace warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir sannan kuma ya ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya ce rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum kaga addu'o'i ne jeri to dukkan su akwai wanda aka karba mishi akwai wanda ba a karba mishi ba to idan kana tafsirin alqur'ani da alqur'ani in an kawo sharadi ka duba shin an kawo jawabin sharadin in babu shi shin akwai shi wata aya ko wata sura ko ko ana iya kaddara shi tunda ya tabbata ta huskar Allah ya tabbatar da wannan abin ko a tarihanci kaga da yace rabbi ja'al hadha baladan aminan Allah ka sanya shi zaman to gari mai aminci Allah ya sanya makka ta zaman to gari mai aminci domin Allah ya ce awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna kaga za mu fahimci wannan sannan da an ka ce an roƙa za a sanya shi aminan a ana nufin kuma wuri na wanda Allah ya ce a bashi aminci ana iya sabawa dan Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga garin nan ya zama to amintacce to wannan ba shi ke nuna ba a yaki a Makka ba labari ne amma umurni Allah yake ba su a tabbatar da aminci don a Makka sai ka ce lokaci an yaki a Makka wani lokaci an kai hari na ta'addanci ba wai labari ne Allah ya ce ba a iya kai hari a Makka ba a'a a ba ta kariya ake nufi labari ne amma umurni ake nufi kamar yadda aka bada labarin mata su yi zaman idda amma umurnin su aka yi aka ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wannan abu na farko kenan mas'ala ta biyu da zamu fitar anan shine waɗansu suna cewa addu'ar annabi Musa babu wani mutum wanda ya taba wani mutum addu'a wadda ta karɓo irin wato mai albarka da kima irin addu'a annabi Musa shine ya roƙan ma dan uwansa annabta kuma Allah ya bashi yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Allah ka sanya mini wazir wato mai taimako na kuma ya noki maiza annabi Haruna nan ba mai taimako kawai ake nufi ba annabi yake nufi an gane ko to amma kuma sai malamai suka ce wannan magana ba gaskiya bace addu'a annabi Ibrahima wadda yayi ita ce wadda babu irinta don shi na yin roƙi Allah ya tado manzo a cikin garin Makka rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum sai kuma Allah ya karbi addu'arsa to tado wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi mi ya fi tado wa annabi Harun dan ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim shi yasa ma zo cikin hadisi ingantacce na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa shi addu'a ce ta babansa annabi Ibrahim to yan uwa wannan dai ina ganin abin da zamu iya cewa a karkashin wato wannan aya a gurguje ba tare da sai mun tsawaita bayani ba mas'alan mu ta gaba a cikin wato wannan darasi sai mas'alan mu a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha mas'ala ta 29 a karkashin aya ta 130 haka jerin ayoyin zai zo sai yace fa in qila idan aka ce ayyu madhin wani yabo ne wa sharafin da ɗaukaka li Ibrahim ga annabi Ibrahima salawatullahi alaihi wato aminci Allah ya tabbata a gare shi an gane ko fi qaulihi ta'ala an gane ko a cikin ko salatin Allah ya tabbata a gare shi a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa innahu fil akhirati lamina salihin wato a cikin ranar tashin alkiyama yana daga cikin mutane na gari ma amalahu min sharafin risala tare da ko Allah ya sanya shi ya zama daga cikin ma manzanni kuma alhali yana daga cikin ulul azmi minar rusul an gane ko wal khulla kuma Allah ya bashi matsayi na khulla dan Allah ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila to waɗanga matsayin ai sun hina as-salih a ce annabi Ibrahima na gari ne to me yasa aka kawo wannan ina fata an fahimce ni an gane ko ai minal qulna malin yace to abinda a amsa qala zajjaj imamu zajjaj ya ce ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman lugha kuma waɗanda suka yi ma alqur'ani hidima domin yana da littafi ma'ani wato abin nan annahu an gari ko kuma anil qur'an al muradu bi qawlihi abinda ake nufi da fadar Allah minas salihin na gari ay minal faizina yana daga cikin waɗanda suka ce nasara shi imamu zajjaj haka yace to kaga wannan kuma zai koya maka amana ta ilimi idan wani malami ya faɗa magana ko ka cirato ta gaba ɗaya ka cirato ta gaba ɗaya in kuma da lafazi ka ɗauko ka ce kamar yadda malam wani ce ko kuma yadda waɗansu malamai in suna da yawa suka ce amma wani sai kaga ya ɗauko ta magana mai fa'ida mai albarka mai kima mai hikma sai ya laɓi sai ya faɗa kamar shi ya faɗa shi kenan sai ya ɓoye saboda shi yake son ya samu kima sai Allah ya tona asiri a yi bincike sai a gane ba maganar ka bace duk da yana yiwuwa ka faɗi magana baka ga wani malami ya faɗa ba sai a zo a gane wani ya faɗe ta dama gaskiya tana haɗewa to wannan ba ba akan shi muke magana ba ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da ya faɗa to amma dai ya kamata mu fahimta anan abu na farko shi wa innahu fil akhirati lamina salihin ya maimaita ga annabi ibrahima don Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu abin nan an-nahl wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin a cikin kuma an kabuta ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati illa minas salihin ina fata an fahimce ni kenan dai wannan ya maimaita gare shi to wannan shine amsar da malin ya bada to amma kuma wadansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a nan minas salihin ba ana nufin minal faizina kawai ba shi kasancewar mutum nagari ai mataki mataki na kasancewar mutum lalatacce ai mataki mataki na kenan ba shi ke nuna cewa ba an gane ko ba shi ke nuna cewa dan an ce annabi ibrahim ba yana da cin nagari an yi kuskure domin mutane nagari matsayi matsayi na wani ya fi wani ɗaukaka wani ya fi wani nasara wani ya fi wani kaza shi kuma lalacewa wani ya fi wani lalacewa shi yasa ko jahannama mataki mataki na Allah ya faɗa sun malanan zai anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya kaga jahannama za a bibi waɗanda suka fi ta'addanci za a yi musu azaba irin wanda ta dace da su wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar da kiyama za ta tsayu za a sa fir'auna da mutanensa mafi tsananin azaba saboda irin ta'addancin da suka aikata haka ma ita ma aljanna mataki mataki ta domin bayyuwa ka samu mataki irin na annabawa kai ba annabi ba ko ka samu irin na manzanni kai ba manzo ba sai dai ka samu naka gwargwado sai dai su yan aljanna duk da yake wani wuri ya fi wani wani ya fi wani samun ni'ima amma babu hasada tsakankanin su Allah ce wani za'na ma fi sudurihim min ghillin za a cire abin da yake tare da su na ghill wato kyashi ko kuma keta ko kuma bakin ciki wanda ake tsakankanin su a nan duniya domin ita aljanna babu keta babu bakin ciki a cikin ta Allah ya sanya mu daga cikin yan aljanna firdaus al'ala wallahu ta'ala a'lam idan muka je gaba ina fata an fahimta sai ayar ta gaba da malam ya kawo amma bai kawo nimarunta ba an gane ko shine wato falata mutunna illa wa antum muslimuna an gane ko shine malam yace inda annabi yaqub yake gaya ma ƴaƴansa cewa kada su yarda su mutu ba suna akan musulmi ba da an ce am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun an gane ko to kaga abin nan kenan wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ka gani ibrahima ya yi ma 'ya'yan shi wannan wasiya kuma annabi yaqub ya ma 'ya'yan shi wasiya da musulunci sai dai daga baya aka zo aka kirkire yahudanci aka kirkire kristanci alhali ko dukkan annabawa musulmai ne ina fata an fahimce ni annabi nuhu ya ce wa umirtu an akuna minal muslimin ina fata an fahimce ni annabi ibrahim musulmi ne an gane ko ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi Sulaiman musulmi ne domin Balqis ta ce rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin annabi Yusuf musulmi ne yace rabbi qad ataitani min mulki wa allamtani min ta'wil al ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مسلمين يتي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول وتؤل أبنا المؤمنين da haka dai a takaice dukkansu annabawa sun zo da musulunci kenan babu wani annabi an gane ko wa qul lil ladina utul utul kitaba wal ummiyina a aslamtum kaga ku musulunta shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zo da musulunci inna dina inda Allahil islam ina fata an fahimci ne addini a wajen Allah shine musulunci qul inni umirtu an akuna awwala man aslam an gane ko dan wani kai ji mun faɗi imani ya ce a to ai bai ji musuluncin ba to dan haka dai musulunci shine addinin annabawa gaba daya sai dai shari'a take bambanta da haka kan wani yazo maka da wata ƙarya can daban wanda zai wasa da hankalinka ina fata an fahimci ni kuma yana da kyau da yawan ɗalibai wajen bayani waɗansu ko su farga ba sai su ce ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yazo da musulunci kaza kaza kaza a'a ba shi ne yazo da musulunci ba annabawa dukkan su da musulunci suka so illa dai shari'a take bambanta shi yasa sai kaje wani ya ce ai addinin musulunci a shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ake cewa wallahu ta'ala a'lam haka dai bayanin yake to dan haka dai sai ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun yace to al-maut laysa fi wus'il insan dan adam bai da izinin ya kashe kanshi wa qudratihi da ikonsa hatta tasihhu an yunha anhu haballe a ce kakka yarda ka mutu ala ala sifatin ko wata sifa aw yu'maru bihi ala sifatin ko ku a ce a'a ka mutu akan kaza fa kaifa qala wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yarda ku mutu illa kuna akan musulmi alhali ko dan adam bai iya kare kanshi daga mutuwa balle ma har shi zabi wace irin mutuwa zai yi qulna malam yace ma'anahu uthbutu alal islam abinda shi annabi ibrahim yake nufi da shi da annabi yaqub da Allah ce wasabiha ibrahim banihi wa yaqub bithabati alal islam ana nufin ku ci gaba ku tabbata ku dawwama akan musulunci hatta idza ja'akumul maut har sai in mutuwa ta zo muku mittum ala dinil islam ko muttum duka ana faɗa sai ku mutu akan addinin musulunci fa huwa fil ma'na kenan abinda ake nufi a ma'ana amrun bis sabati alal islam umurni ne akan a tabbata akan musulunci wadawami alaihi kuma a tabbata a gare shi auna hayun an tarkihi ko ko hali ne daga mutun shi bar musulunci ba wai mutun ya hana kanshi daga mutuwa ba ina fata an fahimci wannan to dan haka anan ya kamata mutun shi fahimci abinda ake nufi kenan hali ne daga barin musulunci ko ko umurni ne na a tabbata akan musulunci bayan wannan wannan zai kawo mu ga wata aya da ta zo a cikin suratu Yusuf da yace tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi to alhali ko an hana dan adam ya roki cewa Allah ya kashe shi shi hadisi kamar yadda yazo ingantacce hadisi na Anas la yatamai la yatamanna yanna ahadakumul maut li dhurrin nazala bih kenan kada ɗayan ku yi gurin mutuwa saboda wata cuta da ta sauko mai koma babu wata cuta saboda galibi dan adam yana neman mutuwa ne idan cuta ta yi yawa kamar yadda mutanabbi yake cewa kafa bika da'an an taral mauta shafiyan wa hasbul manaya an yakunna amaniya kafa bika da'an ya ishe ka ciwo an taral mauta shafiyan kaga cewa maganin ciwon ka shine ka mutu karshen bala'i ga dan adam kenan ya ce wa hasbul manaya mutuwa ta isa ta kasance an ya kunna amaniya ta kai ƙarshen gurin ɗan adam da kaga ɗan adam na gurin shi mutu lamari ya ɓaci ya yi nisa damuwar ta yi nisa ko ko ciwon ya yi nisa ko ko azabar ta yi yawa ina fata an fahimta to a nan kenan da ya ce don akwai wata cuta ba wai sai saboda cuta ba ko kana da cuta ko baka da cuta ba ce kai gurin mutuwa ba sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce in ma ya kama to ka ce Allah ka rayar da ni matukar rayuwa ita ce tafi gare ni ko kuma Allah ka kashe ni idan mutuwa ita ce tafi kasancewa alkhairi gare ni to ga annabi Yusuf ya roki mutuwa kuma annabin Allah ne bai jahilci wannan hukunci ba kuma yace Allah ya kashe shi tawaffani Allah ka kashe ni alhali ko ka ce Allah ya kashe ka ko baka ce Allah ya kashe ka ba Allah kashe ka zai dan ya ce kullu nafsin za'iqatul maut sai malamai suka ce a'a nan bi itibaril majmu' akwai abin da ake cewa bi itibaril majmu' an gane ko shine abu daya ba a yarda da shi ba amma idan aka haɗa shi da wani abu sai a yarda da shi tawaffani Allah ka kashe ni wannan addu'a ba a yarda ka yi ta ba dan ko ka ruka ko baka ruka ba sai an kashe ka amma musliman an yarda ka roki Allah ya kashe ka kana musulmi wannan shi ake kira bi'tibaril majmu'a kai kokari ka rike shi sosai yana da muhimmanci domin a cikin suratul ali imran malamai sun bada misalin irin wannan inda Allah subhanahu wataala ce wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum ku tuna ni'imar Allah a gare ku iz kuntum a'da'an kuna makiya kasancewa mutane suna makiya ba za a gane akwai ni'ima a nan ba ko ba haka ba amma fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatanku to inda ba a yi adawar ba to hada kan ba zai kai ba irin wannan domin ni'ima sai da an kai adawa Allah ya hada su to sai aka hada su ya zama to ni'ima ce ina fata an fice ne amma da za a dauki adawa ita kadai ai ba za a ce mata kashe kashe ba da wani abu ni'ima ne amma idan aka yi adawa aka yi banna aka dawo aka hadu to sai ya zama to ni'ima ce gare su wannan shi ne da abinda malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam to malam sai ya tafi akan mas'ala ta gaba har yanzu muna cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha domin ayoyin su ne akan jeri kenan fa in qila qawluhu azza wa jal idan aka ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa in amanu idan suka yi imani bi misli ma amantum bihi da tamkar abin da kuka yi imani da shi faqad ihtadaw to sun shirya to in urida bihi Allah ta'ala in an ka ce Allah ake nuhi bi misli ma to fala misla lahu Allah bai da tamka don laysa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir wa in urida bihi dinal islam idan an ka ce addinin musulunci fala misla lahu kuma addinin musulunci guda ne aidan li'anna dinal haqq wahid shi addinin gaskiya guda ne to me yasa aka ce bi misli ma amantu bihi balma akwai ƙari malamai sun kawo fa in amanu bi misli ma amantum bihi da suka yi imani da tamkar abin da kuka yi imani da shi alqur'ani to ya alqur'anin kuma shi ma bai da tamka ko ma rukunnan imani aka faɗa din guda shida din ma'ana duk dai abin da ake imani da shi na gaskiya bai da wani tamka shi din dai ne akwai to ya akai haka qulna malamai suka ce kalimatu mislin kalimatu mislin za'ida wato ƙara ta aka yi amma ana nufin ƙarawa don ƙarfafa ma'ana don cikin ƙur'ani kai hattara in ka ji malaman nawa sun ce za'id ko sila ba wai ana ne cikin Qur'ani akwai abin da an ka ƙara ba dan taran ne mustashriqin da kafirai suke amfani su cikin Qur'ani musulmi sun ce akwai abu da an ka ƙara kuma kuna cewa an ƙara kaza cikin abin ga a'a cikin ma'ana ake nufi in baka gane ba ya kai gigitacce mislu za'ida ma'anahu fa in amanu bi misli ma amantum bihi ai bi man amantum bihi kenan idan ana nufin Allah ne domin manan tana wakiltar ubangiji kenan idan suka yi imani da wanda kuka yi imani da shi shine Allah wa huwallahu ta'ala ai bima wato amantum bihi shine abin da ake nufi da abin da kuka yi imani da shi ko kuma au bima amantum bihi wa huwa dinul islam idan suka yi imani da addinin da kuka yi da shi kenan sai a cire wato bi misli sai a ce bi man amantum bihi ko bima amantum bihi ko kuma in ma alqur'anin ne ko kuma in ma abubuwan da ake yin imani da shi wa mislu qad tuzadu fil kalami ita ko kalima ta mislu ana ƙara ta cikin magana kamar fi qaulihi ta'ala kamar fadar Allah laysa kamislihi shay' wa huwa sami'ul basir kidan nan an ƙara mislihi kin nan ƙara ta ne an gane ko asalinta wato laisa mislahu shay babu abin da ke da tamka da Allah amma sai an ka ƙara ka laisa ka mislihi shay waɗansu sun ce kenan waɗansu sun ce kalima ta kafin ita ce azza'ida laisa misluhu shay waɗansu suka ce a kalima ta mislu ita ce aka ƙara kenan laisa kallah babu wani abu da ke tamka da Allah in an cire mislu kenan wa qawluhu ta'ala da faɗar Allah kaman masaluhu fi zulmati wannan masalu din nan ita ma ƙara ta aka yi an gane ko kenan ana cewa kaman fi zulmati ne sai an ka ƙara masaluhu kenan ka gane abin da ake nufi yace wa mislu wa masal bi ma'anan wahid kalima ta mislu da masal bi ma'anan wahid kenan ma'anar su guda dama malaman lokaci suke cewa kalmomi ne guda uku waɗanda ko guda hudu su kaɗai ne suka zo da wazani guda kuma da ma'ana guda kenan ana cewa misl ana cewa masal a ce masil a ce shibhu a ce shabah a ce shabih a ce badal a ce bidul a ce badil kadiba cikin wato at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur sannan ya kawo waɗannan ina ganin guda uku ko guda hudu sannan ka duba cikin abin nan tafsirul manar na Sheikh Rashid Riza shi ma a karkashin wannan aya ta suratul baqara masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara ina ganin ya kawo guda biyu har yake cewa irin wannan akwai wuya a same shi cikin larabci kalmomi su zo da wazani guda kuma da ma'ana guda wallahu ta'ala a'lam kuma da malamai suka ce bakin hudu ne a akwai a'a tana yiwa bakin inda suka tsaya kenan in kai bincike ka gano tana yiwa in ka samu sai ka karo ka kawo muna waqila waɗansu malamai sun ce alba'u za'ida ita ba'un ƙara ta ne aka yi shi ma ƙarawa don ƙarfafa ma'ana kullum ina maimaita wannan kama fi ƙaulihi kamar faɗar Allah bi jiz'in nakhlati kenan da an ka ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati mu kissa ta maryam ki jijjiga bi jiz'in nakhlati kenan aslin shi wa huzzi jiz'an nakhlati ki jijjiga sai an ka ƙara ba'un dan ƙarfafa ma'ana ina fata an fahimce ni ayi mislu imanikum billahi idan suka yi imani tamkar imanin ku da Allah au bi dinil islam ko ku da addinin musulunci ina fata an fahimce ni kenan sai ya zamanto ita ba'un ƙara ta aka yi kenan asalin maganar fa in amanu misla ma amantum bihi in mun ce Allah ne to shi Allah ba a samai ma sai a ce misla wato kenan fa in amanu biman amantum bihi a wajen ba'ana to eh, ko kuma a ce a'a fa in amanu bima amantum bihi shikenan ko kuma ita ko ba'un kin ta zamanto za'ida ko a ƙara mislu ina fata an fahimci ni kenan in mun ɗauki mislu ita azza'ida sai mu kawo ba'un ko ko in muka ɗauki ba'un ita azza'ida sai mu ce fa in amanu misla ma amantum bihi kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun na as-samin al-halabi zaka ga tataccen bayani da kuma al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi da kuma at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur kaga irin bayanan da malamai suka yi domin bayani ne wanda yake da alaka da lugha wallahu ta'ala a'lam to za mu je mas'alar mu ta gaba lokacin mu yana tafiya wannan mas'ala ce ta zo cikin dukan littattafan guda biyu da muke karatu a kansu aya ce ta 143 shi mai daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab ya kawo wannan shi ma mai as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi shi ma ya kawo wannan aya sai mu gani bayanan nasu kowa miyacci bari mu fara da littafin da muke akan shi na shi as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha sannan mu dawo cikin wancan malam yace a karkashin mas'ala ta 32 an gane ko a aya ta 143 a cikin suratul baqara fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace wa ma ja'alnal qiblata allati kunta alaiha ba mu sanya alqiblar da kan kasance a kanta ba an gane ko illa wato can kinan baitul maqdis illa li na'lama man yattabi'ur rasula sai dan mu gane wanda yake zai bi manzo min manyan kalibu ala aqibaihi da wanda zai dawo da baya da baya ya juya ya bada baya ba ana nufin ya bada baya ba da kafafunsa a'a yayi ridda ake nufi wa huwa lam yazal aliman bizalika alhali ko Allah ya san haka to inda iskalin yake da an ka ce lina alama dan mu sani shi ko Allah ya ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai to ya aka yi haka kaga wannan sai wani zai cikin kuraje to kaji an ci wai Allah wai lina alama Allah zai sani kiran kuma kun dinga ta jahilci zuwa ga Allah musulmi qulna yace zamu ce qauluhu fadar Allah lina alama dan mu sani ai lina alama ka'inan mawjudan dan mu san wani abu wanda yake sananne tabbatacce ma qad alimnahu wanda dama mun san cewa annahu yakunu zai kasance wa yujadu kuma za a samar da shi aw arada bil ilmi ko ku a'a na ana nufin Allah yana nufin da ilimi at-tamyizu lil ibadi ya bambanta ga bayi ya bayyana musu ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib dan Allah ya bambanta al-khabitha mummuna min at-tayyib da abin da yake mai kyau ba wai shi Allah bai sani bane a'a yayi haka dan ku ku gane mumini da wanda ba mumini ba da mai karhin imani da wanda bai da karhin imani da mai karfin kafirci da wanda bai da karfin kafirci da munafukan da suka sarkaye suka makale tsakanin musulmai da kafirai cikin waqa'iq da suke faruwa to tana Allah zai bambanta duka tsakankanin ku ko ko yan an ta kiyama ne yan aljanna su ta aljanna li yamizallahu al-khabitha min at-tayyib can kuma a cikin suratu ali imran ya ce ma kana Allahu li yadhara al-mu'minina ala ma antum alayh hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib sai Allah ya bambanta an gane ko shine abinda wato ake zanci ala ayyati hal wannan shi dai ne abinda malamai suka ce kuma waɗansu malamai suna fassara alkhabith wa tayyib abinda yake halat da aqida ingantatta da wanda ba ingantatta ba dama mumini yana da aqida ingantatta kuma yana mu'amala da abubuwan da suke masu tsarki waɗanda a halat kenan dalalatul istilzam za ta ba mu cewa in an bambanta mumini da kafiri za a bambanta aikin su za a bambanta abinda a halat da haram waɗannan suna tare da muminai da kafirai dan wani da ji wannan fassara ce a shi bai yarda ita ba bai san da ita ba tunda abinda baka saba ji bane kamar kana ganin ilimi ya tsaya bakin ka ne kai abinda baka sani ba ba ilimi bane to ya anka ka san duk ilimin duniya ya anka ka kewaye sani da addini alhali malamai suna cewa lam aqif ala hadha ko lam nattali alaihi ko ba mu kai gare shi ba komi ilimin ka akwai wani fanni ta rayuwa akwai abin da baka sani ba shi yasa ɗaliban ilimi ya kamata su koyi ladabin tattaunawa akan mas'ala imamu ahmad yake cewa babu wani mutum face sai sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta shuɗe a kansa ma'ana sai an kai ga hadisin da bai sani ba imamu malik idan aka zo da mas'ala wadda bai sani ba sai shi istishhadi da amalu ahlul madina ce abin da iski mutanen madina suna aikatawa kaga saboda bai samu nassi ba ko ko nassin bai inganta ba a wajen shi shi yasa ya hana a yi aiki da muwatsa a wannan lokaci an so a farlanta muwadda a duk daulolin musulmi ya ce a'a sahabbai sun yadu tana yiwa sun ji wani hadisi wanda mu ji shi ba ka a zo a yi hukunci da shi wannan shi yake nuna malami mai tsoron Allah ba yana son a aza mutane ne akan abin da ya fahimta ba a'a akan abin da ya tabbata kuma ma'anarsa ta fito ta bayyana daga Allah ko daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ɗaya daga cikin malamai babu a wannan zamanin namu babu mutumin da ya san hadisi kusa kusan na irin Sheikh Nasiruddin Al-Albani amma da aka bashi littafi yayi ta haƙiƙin sa Irwaul Ghalil dan ya fitar da wato asar da suke da alaka da fiqhul hanbali da ya bincike ya ƙari ya ce lam aqif alaihi lam aqif alaihi a matsayin shi na babban malami sai aka samu wani malami Imam Turaifi sai yayi littafi At-Tahjil At-Tahjil shine kamar abin da yake da haske ma'ana in hasken da yake karkashin wato yake karkashin kafafuwan doki doki wanda yake na da fari a ƙasa amma a sama wato ba fari bane to shi ake cewa wato abin nan yub'ath ummati ghurran muhajjalin min athar alwudu sai ce at-tahjil ma'ana ga wasu asar waɗanda Sheikh Nasiruddin Albani yace bai kai gare su ba ni Allah ya sa na kai gare su amma ka ji ladabi na malami sai bai ce ni na fi Albani ba a'a nau kamar dan hasken nan na shi shi adda dokin ni ko ni ni kawo wani dan abu wanda zai ƙara ƙawata abin da malamin ya gabatar amma yanzu haka mutum yana magana kan ilimi kamar ya fi kowa sani kamar kowa baya yin kuskure wato kamar shi kadai shi bai kuskure ya tsarkake kansa amma kowa yana yin kuskure kuma shi yana ema kansa uzuri da waɗanda yake kauna amma shi bai ema kowa uzuri shi yana ganin kamar ya kai ya cika yana da kyau ɗaliban ilimi mu san abin da muke yi kuma mu san abin da an ilimi ilimi bai tsaya a kanka ba addini ba naka bane kai kadai ba na wasu mutane ne ba na al'ummar musulmi ne gaba daya Allah subhanahu wataala iya taimake mu bayani da ya kawo wannan to wannan shi dai ne abinda malam ya faɗa sai mu dawo cikin wato shi ko daf'u ihamil iqtirabi an ayatil kitab mu ji abinda ash-shaykh al-allama Muhammad al-Amin ash-Shanqiti yace yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha ba mu sanya al-qiblar da ka kasance akan ta ba baitul maqdisi wata 16 ko wata 17 manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kallon wato baitul maqdis kenan masallaci wancan wanda a wato kasar Isra'ila yanzu ko mu ce kasar Palestine wanda aka kwace an gane ko to wannan wata sha shida ko sha bakwai babu cin karo don kawai ne ce hadisai ne cikin sahihul bukhari an ce yayi wata goma sha shida kuma ta riwaya an ka ce sha bakwai a'a yayi wata goma sha shida ya shigo cikin na sha bakwai amma bai cika ba kenan wanda ya ce sha shida ya kalli sha shida sun cika wanda ya ce sha bakwai ya kalli an shiga cikin na sha bakwai wallahu ta'ala a'lam illa lina alama sai dan musan kaga nan ya ce illa lina alama man yattabi'ur rasula wanda zai bi manzo mimman yanqalibu ala aqibai daga wanda zai juya ya bada baya qauluhu ta'ala fi hadhihi al-aya mallan yace fadar Allah a cikin wannan aya illa lina alama sai dan mu sani yuhimu annahu lam yakun aliman yana nuna kamar a zahirin sa yana bayyana cewa kamar Allah bai sani ba biman yattabi'ur rasul da wanda zai bi manzo mimman yanqalibu ala aqibaihi daga wanda zai bi zai zai yin da baya da baya zai ja da baya ma'a annahu ta'ala alimun bi kulli shay'in tare da cewa Allah ya san komai qabla wuqu'ihi kafin abin nan ya faru ko ya abku fa huwa ya'lamu ma sayamaluhu al-khalqu Allah ya san duk abinda halittu za su aikata kama dallat alaihi ayatun kathira kamar yadda ayoyi masu yawa suka bayyana wannan ka qaulihi kamar fadar Allah huwa a'lamu bikum Allah shine mafi sani da ku ko ko shine masani da ku in ma akwai bayan shi da dan dan ba wani sani to shine mafi sani in kuma babu wanda ya sani sai bayan nashi to wato shine adda sani kenan nan a'lamu yana ɗaukar fassara guda biyu ko ka ce masani idan wani bai tarayya da shi ba cikin sani ko kuma wato mafi sani tana yiwa ya sanar da mala'iku wani abu ya sanar da likitoci wani abu to shine mafi sani id ansha'akum min al-ard Allah lokacin da ya kage ku daga ƙasa kenan ya kage babanku domin ku ba daga ƙasa aka kago ku ba wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum sannan kuma a lokacin da kuke kuna wato tayi jinjirai kenan in an ce ta yi hausar zauri ce shine suna fin dan karamin jariri an gane ko jinjiri wanda yake cikin cikin mahaifiyarsa fi butuni ummahatikum jam'i ne na aljanin an gane ko kuna jinjirai a cikin cikakkan mahaifanku fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawunanku don haka ba a buƙatar cikin magana ka tsarkake kanka ko a cikin da'awa ko wa'azi ko bayani kana rinka bayanan da kake nuna kai kafi kowa kana tsarkake kanka a fakaice wa qaulihi ta'ala da fadar Allah walahum a'malun min duni zalika su mutane suna da waɗansu ayyuka ko su kafirran maka da ake magana akan su a wannan lokaci hum laha amilun za su aikata waɗannan ayyuka kenan ya nuna Allah subhanahu wata'ala ya san waɗannan abubuwa wal jawabu malam yace amsa an hadha daga wannan anna ma'ana qaulihi ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala illa lina'lama sai dan mu sani ilman yatarattabu alaihi thawabu wal iqab ilimi ne wanda a kan shi ne za a sakan kama wanda ya bi da alkhairi wanda kuma bai bi ba a yi mishi azaba shi ne abin da ake nufi fala yunafi kaunahu aliman bihi qabla wuqu'ihi kenan wannan ba shi ke nuna cewa ba Allah bai san da shi ba kafin afkuwarsa da kyau muna fatan mu fahimci wannan yace wa qad ashara ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala in ji mallan ya nuna yayi nuni ila annahu cewa la yastafidu bil ikhtibari ilman jadidan idan ya jarraba baya samun wani daduwa ko karuwar wani sani idan ya jarrabi abu li'annahu alimun bima sayakun Allah ya san abin da zai kasance haythu qala ta'ala domin Allah ya faɗa wali yabtali Allahu ma fi sudurikum a cikin suratu Ali Imran Allah ce don ya jarrabi abin da ke cikin zukatanku wali yumahhisa ma fi qulubikum Allah ya tace abin da ke cikin zukatanku wallahu alimun bi dhati sudur Allah masani na ga abin da ke cikin zukata kaga sai amfani da fi'ili amma da yazo karshe sai yace alimun ilimin shi tabbatacce da an fahimce ne a ilimin balaga sannan kuma fa qawluhu fatar Allah wallahu alimun bi dhati sudur Allah masanina ba da qaulihi wali yabtaliya don ya jarraba dalilun yace malam yace dalili ne ala annahu la yufiduhu al-ikhtibaru ilman lam yakun ya'lamuhu subhanahu wa ta'ala an zalika jarabawa ba za ta ƙara ma Allah wani sani ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba bal huwa ta'ala alimun Allah masani na bi kulli ma sayamaluhu khalquhu ga duk abin da halittun shi za su aikata wa alimun bi kulli shay'in Allah masani na ga dukkan komai qabla wuqu'ihi kafin abin nan ya abku fala kama la khilafa fihi bainal muslimin kamar yadda yake babu sabani a wajen musulmai yan falsafa ya suke cewa Allah ya san abu a dunkule amma bai san shi a rurrabe ba duk wanda ya dauki wannan akida ya kafirta la ya azubu anhu mithqalu dharra babu gurgudon azzarra malamai sun fassara azzarra da shine wato annamla shine wato tururuwa ba ta iya koyuwa ga Allah ko abin da ke ƙasa gare ka to ko da mun fassara zarra da tururuwa ake nufi ko ko wasu na fassara zarra da wani dan abu wanda a karami wanda tamkar eh, wani dan ƴar kura-kura ce wadda idan haske ya dan shigo ta karkashin window ko wata ƴar kusuwa zaga wata ƴar kura wadda ba a garinta wasu sun fassara ta da zarra wasu kuma sun fassara zarra da shine wani abu wanda yake karami ne ba a ganin shi da ido sai an sa shi cikin na'ura ta zamani waɗansu malamai sun ce fassara shi da wannan kuskure na domin a wancan lokaci babu wannan zarra sahabbai bu santa ba ba a santa ba zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malamai suka ce a duk tana ɗauka kinayatun anil wato abin nan anil qilla was sighar da an ka ce zarra ana nufin duk abin da yake karami to sun fassara shi da haka sun ka ɗauki wannan faɗin ma'ana amma dai abin da muke son mu ce anan shine cewa da an ka ce zarra da yawa daga cikin waɗansu suna cewa ai ita ce karamin abu wanda babu abin da kai shi karami duk yadda zaka fassara shi wannan fassara ta saba ma alqur'ani akwai abin da fi zarra zama karami don Allah ya ce la ya'zubu anhu mithqalu dharratin wato fil ardi wala asgharu min zalika wala akbar kaga asgharu ko da abin da fi shi karamci wannan ya nuna akwai abin da yake kasa ga zarra duk da yake da yawa daga cikin mutane sai su karbi maganar malamai ba tare da sun hankalta ma dalili ba wannan kuma ba shi ke nuna cewa mu ma ba za mu yi kuskure ba a'a mu ma ƴan adam ne muna yin kuskure inda muka yi kuskure in mun samu damar gyarawa Allah ya bamu damar gyarawa in ba mu samu ba kuma idan an gyara bayan mu muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta muna su kuma waɗanda suka gano wannan Allah subhanahu wataala ya ba su lada to wannan dai kaga ya nuna cewa babu abin da ke fahuwa ga Allah kafin lokacin mu ya kare a gurguje akwai mas'ala guda biyu da nake so in taba su anan mas'ala ta farko shine cewa da aka kawo wannan za a nuna maka cewa danganta fi'ili zuwa ga Allah sai kayi hattara da shi shine cewa zaka ga a larabci an kawo ka'idar fi'ili madi fi'ili mudari'i fi'ili amri suna nufin kaza kaza to suna tashi daga ma'anarsu wadda ka sani a cikin ilimin balaga ko wazani na wani wani wani wazani sai shi koma da wani wazani ma'ana cikin ilmin sarfu amma idan kana karamin ɗalibi sai ka kuskurantar da malamai baka sani ba idan za a danganta fi'ili zuwa ga Allah ba ɗaya bane in za a danganta shi zuwa ga ɗan adam kamar yadda aikin ɗan adam in an ce kare na tafiya mutum na tafiya jaki na tafiya tafiyar ba ɗaya ba to haka idan aka ce Allah ya yi kaza ya bambanta da halittu gaba ɗaya shi yasa in ka ji an ce qad in ta zo tare da fi'ili mudari'i tana nufin abin nan yana yiwuwa in ni ce qad kana ya kasance qad yakunu tana yiwuwa ya kasance to ya an danganta wannan zuwa ga Allah ba ana nufin Allah yana shakka na ba qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim qad ya'lamu Allahu za a ce tabbas Allah subhanahu wa ta'ala sani ba a ce Allah yana yiwa ba ya sani ba qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza ba a ce a'a yana yiwa Allah zai sani a'a tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya sani wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai rahama malamai sun zaure suka ce walam yazal bai gushe ba ko in ce malamai suka ce walam yazal bai gushe ba ba ana nufin canda ya kasance ba yanzu ba haka bane shi yasa danganta fi'ili ɗaya ne daga cikin buhusu da ya kamata a ce ɗalibai a aƙida sun yi su saboda su bambanta ko a cikin tafsiri don su nuna cewa danganta fi'ili zuwa ga Allah ya bambanta ga danganta shi zuwa ga halittu kaga sai an ka ce la'allallaha yuhdithu ba'da zalika amra tana yiwa Allah ya haifar da ko ya gadar da wani al'amari a'a Allah ya haddasa da wani al'amari shi Allah ya san yana yiwa in an ce asallahu yana yiwa Allah yayi a'a shi ba Allah ya san in abin yana yiwa ko bai yiwa kai ne abba ka sani ba ina fata an fahimce ni asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda tana yiwa Allah ya sanya soyayya tsakankanin ku da waɗanda kuka yi adawa Allah ya san da cewa zai sanya wa kuma shi yasa waɗansu suka musulunta an ka sanya adawa wato wannan adawa ta gushi ɗalibin ilimi ya fahimci wannan da an ka ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu Allah zai san waɗanda suka yi imani a'a zai bayyana su ake nufi da haka irin waɗannan fi'illai a cikin tafsiri a cikin aqida a yi bincike akan su kuma a yi hattara a rinka mutane bayani don su gane mas'ala ta ƙarshe wadda zan kawo a ƙarshen wannan aya shine malamai suke cewa shi Allah alima ma kana Allah ya san abin da ya gabata wa alima ma yakunu Allah ya san abin da yake kasancewa wa alima ma sai yakunu Allah ya san abin da zai kasance gaba wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da bai kasance ba amma da ya kasance Allah ya san zai kasance ga yadda zai kasance dan Allah ya faɗi munafiqai ba su fita tare da muminne wajen yaƙi ba amma Allah ce da sun fita da ga yadda abu zai kasance law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da sun fita tare da ku da kaga wannan fitar har abada ba za su yi ta ba amma Allah ya san inda sun fita ba wani amfani za su yi ba sannan kuma wa alima ma lam yakun a'a wa alima ma la yakunu law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da zuwa gaba ba zai kasance ba amma Allah ya san inda ya kasance to Allah ya san yadda zai kasance shi yasa kafirai yanzu kiyama bata tsayu ba kuma Allah ya san kiyama za ta tsayu kuma za su roƙe shi cewa su dawo duniya Allah ya ce kuma da sun dawo duniyar da ƙarya suka sai sun yi banna Allah ya ce walau tara iz wuqifu ala nar فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين التي بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون kaga suna zuwa Allah ce da ka gani ai walau tara da ka gani sai shafe jawabul amri ai la ra'aita amran aziman iz wuqifu ala nar lokacin da an ka tsayar da su akan wuta bai ce uqifu ba kenan waqafa ya halatta ma yayi ta'addi waqifuhum innahum mas'ulun kamar wajen bayanin lugha faƙalu sai suka ce ya laitana kai canmu nuraddu a mayar da mu wala nu kadhiba bi ayati rabbina mu dawo ba za mu karitar da ayoyin ubangijin mu ba wa nakuna minal mu'minin mu kasance daga cikin mu'minai Allah ce a'a ha bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl wato abinda suke boyewa shine ya bayyana gare su malamai sun yi bayani mai yawa anan kadiba cikin tafsir na Imam Fakhruddin Razi akwai bayanai masu yawa kuma zaka iske fassarori daban-daban ba za babu lokacin da zamu fassara wannan abin nan amma dai sai wani lokaci in Allah ya bamu iko ko kuma ce kuma cikin tafsir suratul an'am da muka gabatar mun gabatar da bayanai gurgudun iyawan mu ta dalibai sai Allah ce walau ruddu da an maido su da za a dawo da su la'adu limanuhu anhu za su koma aka abin da suke kaga wannan ya nuna cewa ba su dawo ba kuma ba a yi kiyama ba ma wato ma la yakunu bai ba zai kasance ba can gaba amma lauka na kaifa yakunu Allah ya san da ya kasance da yadda Allah ya san da zai kasancewa to yan uwa wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da nake son mu gane a cikin danganta fi'ili zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma fagen aƙida insha Allah ta'ala lokacin mu ya karato da mintutuka mu suna karewa ne wato minti 55 insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba in Allah subhanahu wata'ala ya bamu iko za mu zo mu ci gaba da karatu abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته